أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا السبر شدا قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبوتي da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha ɗai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jiya mun tsaya akan aya ta saba'in da hudu zuwa ta saba'in wato da biyar kenan a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da talatin da bakwai a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya ta saba'in da hudu bi idnillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah ya karɓi rayukanmu muna akan musulunci kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ba kuma mu da mu da mu gaba ɗaya. Allah ya ce wa kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين الله يتي وكذلك kenan wato kazalika yana da alaka da muta'alliqun ma qablahu kenan wato dole ne shi kazalikan nan tashbihi ne ga abin da ya gabata to yayi kamanceceniya da mi shi yasa malaman tafsiri suke cewa kamar yadda muka nuna ma annabi Ibrahima wato bacewar koko yadda muka batar da baban shi da mutanen su an gane ko da mutanen shi shine kazalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard haka muke nuna mishi an gane ko domin inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin mun nuna mishi yadda baban shi yake a cikin bata da mutanensa kazalika nurihi malakutus samawati wal ard kama haka muka nuna mishi wato mulkin sammai da kasai da yadda tafiyar da al'amuran su yake gudana mun gaya muku malamai sun yi maganganu a jiya maganganu guda biyu magana ta farko cewa an bude mishi wato ya ga hijabi an sha wato an yaye masa hijabi tun daga ƙasa har zuwa al'arshi sama zuwa sama ta bakwai yana gani tun daga ƙasa ta farko har zuwa ga ƙasa ta bakwai yana gani amma malamai suka ce a'a wato nuri ibrahima malakutus samawati wal ard mun bashi sanin adilla na tauhidi don duk abin da ka kalla yana nuna maka akwai Allah kenan da zaka kalli halitta Allah da zaka gane cewa akwai Allah domin mi domin wannan abin yana nuna akwai wanda ya yi shi wayi shi Allah subhanahu wataala babu wani abu kuma a duniya wanda zaka gani face ba halitta Allah bane ah to in ko ka kalle shi da kyau kai tunani zai mai da kai zuwa ga al'uwa zai zuwa ga Allah subhanahu wataala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila duk abin da ke cikin sammai da kasai na nuna akwai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce wa fi anfusikum kakka je nesa ka kalli halittar kanka tana nuna ma akwai Allah ina fata an fahimta don haka dai maganganu ne guda biyu wali yakuna minal muqinin annabi ibrahim mun yi masa haka li yakuna minal muqinin dan ya kasance daga cikin waɗanda suka sakankance suka samu yaqini ina fata an fahimta an gane ko wato waɗansu malamai sun kaddara illa gabanin li yakuna kenan arainahu li yuhajija qaumahu ko li yufhima qaumahu dan yayi jayayya da su ya kafa musu hujja ya kurar da su an gane ko ko ya kai su makura wal yakuna minal muqinin ko kuma kana iya fassara shi wali yakuda minal muqinin arainahu zalika kenan mun nuna mishi wannan dan ya kasance daga cikin waɗanda suke masu yaqini waɗanda suka sakankanci sai Allah ya ce
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين
Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma janna alaihi al-layl lokacin da dare ya rufo a gare shi ma'ana azlama shine yayi duhu kalima ta janna a cikin larabci mun yi bayanin ta a cikin tafsirai da suka gabata ko ba haka ba muka ce fil ghalib in ka ga jimun da nunun da nunun sun zo an gane ko suna jere bai da juna wato suna nuna koyuwa abu an gane ko shi yasa muka samun aljanan duk da yake don su malaman lugha sun ce ba a ce aljinan alqalb sai dai a ce aljanan sabani ne na malaman lugha ba mu sani ba sai bincike ya bayar da haka amma dai aljinan shine ana nufin zuciya domin min zuciya abu ce da ba a ganin ta kuma ba a san abin da take kumshe da shi ba an gane ko tayi ko dan da ke cikin ciki an gane shi ake ce ma tayi a wajen malaman zaure an gane ko aljanin ake kiran shi an gane ko to kaga shi ma an sanya mishi suna aljanin jimun da nunun da nunun saboda koyuwarsa an gane ko sannan kuma aljanna an sanya mata suna aljanna domin ashjaruha multaffa wato tana da wato itatuwa da sauran tsiro waɗanda suke rufe ɗan adam ba a gani in ya shiga a cikin ta an gane ko aljinnatu aljannu saboda ba a ganin su aljunnatu shine kariya sulke an gane ko shine wato abin da yake kare ka domin yana kare jiki yasturul jasad ko yasturu az-zahr ba a kai gare ka to dan haka dai in ka duba haka ne zaka ganin kalimar tana ta jujjuyawa al-majnun mahaukaci masturul aqli to shine falamma janna alaihi al-layl kaga yadullu ala sitr lokacin da dare ya rufe shi laraba suna cewa janna alaihi sannan suna cewa jannahu sannan suna cewa ajannahu sannan suna cewa ajanna alaihi ma'ana fi'ilin akwai sulasi akwai ruba'i in an ce sulasi shine mai harafi uku jannahu janna alaihi ruba'i shine an ƙara alhamza ajannahu ajanna alaihi sai dai malamai suka ce idan ya zamanto sulasi ne ma'ana mai harafi guda uku to al-afsah wanda aka fi wato ganin yafi zama tataccen larabci shine a kawo alaihi shi yasa Allah kawo janna alaihi layl amma in ya zamanto mai alhamza ne an gane ko to wanda bai da harfin jar shine afsa kenan ajannahu a cikin larabci yafi ajanna alaihi shi ko janna alaihi yafi jannahu a cikin larabci an gane ko tasrifat ne na lugha waɗanda dole yana da kyau wani lokaci a kawo su saboda wani kare sa tsammanin eh, babu kaza a cikin karatu shi tana yiwa akwai shi ka ce babu kaza a zo a bincika a zo a same shi to don haka dai janna alaihi layl lokacin da dare ya rufo a gare shi an gane ko ra'a kaukaban sai ya ga wani tauraro waɗansu malamai suka ce shine zahra an gane ko wannan tauraro mai haske da ake ce ma zara nan suna ce mishi zara ko in ka duba sama sai a ce kaga zara babu wani dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattawa da ta nuna ga wani irin tauraro ne almuhimmu dai ya ga tauraro mai haske an gane ko su kuma ina ganin suna da alloli waɗanda suke bauta ma a sama suna da alloli suke bauta ma a ƙasa suna bauta ma taurari ina ganin da wata da rana sannan kuma suna bauta ma gumaka a ƙasa kenan su sun hada akwai alloli a sama akwai alloli a ƙasa ra'a kaukaban sai yaga tauraro qala sai annabi ibrahim yace ko li qaumihi ga mutanensa mai jalalin yace wa kanu najamina kenan sun kasance masu bauta ma wato abin nan tauraro masu neman sa'a kuma suna bauta gare su najam daga annajmu ne an gane ko almunajjim shi ma wato wanda yake daukar lissafi na gaibi daga tauraro ana kiran shi almunajjim sai an yi hasara yana da kyau mutum ya san wannan kada ka cimma kalima baka san abin da take nufi ba ra'a kaukaban sai ya gane shi qala hadha rabbi sai ya ce wannan ubangiji na to anan annabi ibrahim mai cikakka akida ne ya za a iya ce hadha rabbi wannan ubangiji na ne sai waɗansu suka ce daga cikin malaman tafsiri annabi ibrahim can da bai kasance ba yana akan aƙida ingantatta ma'ana yana cikin shakka daga baya ne abin ya bayyana gare shi to kaga wannan wani wanda yake dan ta'adda zai iya bincika cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari tunda an ce Sheikhul Mufassirin an gane ko ya koma daga wata riwaya kuma da aka yi daga Ibn Abbas radiyallahu anhu turjumanul Qur'an akwai riwayoyi da suke nuna haka wanda mai tafsir ayatul aqida an gane ko shi ma yayi maili zuwa ga cewa Ibrahima ya kasance yana cikin shakka a cikin rububiyya ta Allah subhanahu wataala an gane ko to amma zance mafi inganci mu a aqidar mu ta ahli sunna an gane ko akwai abin da ake ce ma wato al mabadi akwai abin da ake ce ma wato al ashkhas akwai qudsiyatul mabadi qudsiya al mabadi dalilai da hujja suna da nasu matsayi wa makanatul ashkhas dan adam yana da shi matsayi al qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba a samun kuskure a cikin su inda sunna ta inganta ko ba haka ba sai dai kai lokacin da zaka kafa hujja da su tana yiwa ka kafa hujja ba daidai ba to dan an ce ibnu abbas yana yiwa ibnu abbas ya kuskure dan ba masumi bane ko ba haka ba to sannan kuma dan an ce ibnu jarir at-tabari ana ibnu jarir at-tabari tana yiwa yayi kuskure mu fahimci wannan da kyau amma kuma dan an bayyana kuskuren ba dan saboda a nuna an fi su ilmi ba a waɗannan mutane ne waɗannan magabata ne sun tattaro abin da kai da za ka rayu tana ba za ka iya kawo shi ba to amma dole sai an gane cewa in mutum yayi kuskure yayi kuskure wannan shine bambancin aqida ahli sunna da wanda ba aqida ba ahli sunna ba yan shi'a sun ba mi sun ba a imma al'isma sun ce duk a imma su ma'asumai ne ba sa yin kuskure kaga an samu matsala an gane ko cikin sufanci zaka ce akwai irin wannan matsala akwai wadanda sun ba malaman su isma akwai wadanda su ba malaman su isma ba an gane ko akwai wadanda ma har sun kasu ga uluhiyya amma a ahli sunna a'a duk malamin da aka kawo in dai wata rana dalili ya zo sabanin abin da ya zo akan shi to mu za mu ce to lalle kuskure ne yayi a matsayin sa na dan adam wallahu ta'ala alam ko ko wane ya faɗi kaza wane ya faɗi kaza amma muna ganin a ɗauki kaza shine mafi dacewa shine ahlus sunna ba su bin wani mutum amma suna bin dalili suna girmama ka in tayi ma Allah aiki ko wani malami ya ma Allah aiki ya tunta a girmama shi amma ba shi ke nuna in yayi kuskure ba a ce kuskuren shi daidai ne wannan kuma an koma bautar sa mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa malamai suka ce duk da yake ibnu jarir at-tabari ya kawo wannan yayi wani waya daga ibnu abbas in ta ingan in bata inganta ba mun huta in ma ta inganta din to ibnu abbas ba ma'asumi bane mai tafsir ayatul aqida ya tai akan cewa annabi ibrahima yana tsakan mu wato nadiran ne la munafidan ba kafa hujja ne yake ba shi ma yana daga cikin waɗanda suke tunani akan wato adilla na kasancewar Allah shine ubangiji dalilai kuma malamai sun ba da dalilan cewa wannan ra'ayin dalilin da yasa bai inganta ba daga ciki tunda in za a faɗi magana ya kamata a kawo dalili suka ce Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wali yakuna min al muqinina kaga an nuna mishi dan ya kasance daga cikin muqinina to annabi ibrahim ya zama to daga cikin muqinina falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi ya za a yi bayan Allah ya nuna mai malakuta samawati wal ardi kuma bayan ya kasance cikin muqinina kuma yace hadha rabbi hayya zaman to yana shakan kasancewa ubangiji kaga wannan bai dace ba ina fata an fahimce ni wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da wadansu malamai suka baya wadansu malamai suka ce a'a Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi kaga atainaha mun rigai mun bayar da ita kafin ma ya tattauna da su Allah ya bashi wannan hujja kenan wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da wadansu malamai suka kawo sannan kuma suka kafa hujja da wato ayat da a cikin suratul anbiya ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين an gane ko amma waɗansu malamai suka ce a'a min qablu nan min qabli Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an gane ko kina adam babu wannan dalili sannan kuma a su wasu ƙarfa hujja malamai cewa annabi Ibrahim ya ce atuhajjuni fillahi wa qad hadan Allah ya shiryar da ni ya riga ya shiryar da ni to sai suka ce a'a ya riga ya shiryar da ni kafin ai wannan munazara ko ko bayan an yi ta shine wato akai sabani akan kafa hujja amma zance mafi inganci ga dalili karara waɗanda dalilin suka fi ƙarfi da wannan dalili wani ya kuna minal muqinin da dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore annabi Ibrahima ya taɓa kasancewa a cikin shirka ko kuma akan addinin da ba addinin musulunci ba. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. ma kana bai taba kasancewa ba nafiyul madi al istighraq kenan Allah ya kore ko rana dai bai taba kasancewa daga cikin mushrikai to kaga cewa hadha rabbi a ce yana shakka kaga wannan yana ƙaryatar da sarihin alqur'ani to dan haka koda ibnu jarir sabri ya faɗi wannan magana ta yi rauni bata dace ba in ma ibnu abbas ta inganta gare shi sai mu ce ijtihadi ne yayi kuma wannan kuskure ne domin ya saba masa sarihin alqur'ani wallahu ta'ala a'lam mun fahimci wannan da kyau ko ‘yan uwa saboda ayoyi ne masu hatsari, Allah ya taimake mu. Da wannan za mu ganin waɗansu sun ƙara kafa hujjar cewa a'a ai akwai hadisi cikin wato sahihul Bukhari da sahih Muslim wanda Abu Huraira ruwaito shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa annabi Ibrahim ya yi ƙarya a wurare guda uku waɗanda a ba ana nufin ƙarya ba sarihiya ana nufin tauriya da ya yi inji waɗansu malamai ko ba haka ba shi ne ka kawo lafazi biyu lafazi ne yana da ma'ana guda biyu an ba kana nufin wani yanzu da larabci an ce alghazalatu menene alghazalatu shine barewa amma kuma alghazalatu wani lokacin ana nufin rana ana kiranta alghazala to kaga in ce al-ghazalatu tana yiwa kai hankalinka ya can ni ko in yi nan to wannan ana iya kiran shi yayi itlaqin kadhib gare shi amma ana nufin wato tauriya ce an gane ko sannan kuma kamar lokacin da wani lokaci ana iya kawo al-hasdu ana nufin al-ghibta kamar yadda zo a cikin hadisi la hasada illa fi isnaini ko ba haka ba ba yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ai hasada ba bayan Allah ya hana dan haka na farko annabi Ibrahima wace tauriya ce yayi fa nazara nazratan fi nujum فقال إني سقيم لسوك أي فنظر ياي كلو نظرة كلو في النجوم أتكين توراري كو فقال تيتي إني سقيم بند لافيا كنا سنة نفيا النبي إبراهيم أتكين توراري ني يقارو تيوا بيد لافيا أنغاري كو ما لم يسوك تي آآ تند منتي وما كان من المشركين فقال إني سقيم يا فإوانا فقال إني سقيم عليكم ني سقيم وأي سقيم ينا تعلق saqimun alaikum ni mai rashin lafiya ne ma'ana ban jin dadin abin da kuke aikatawa ba shikenan ba ko ko fa inni saqimul qalbi ban jin dadi yau kana zaune lafiyar kalau a ba shi kaje ba jin dadin jikinka ana wannan ko ba ai to shine malamai suka ce to wannan shine za a fassara shi ba waɗanda ga cewa fa inni saqim ba wai ya kalli tauraro lokacin shi ma yana akan shirka sanayin musulunta an gane ko abu na biyu to da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha mi ad-dalilin da yasa annabi ibrahim yace bal fa'alahu kabiruhum hadha suka ce ba ƙarya bace liyulji'ahum ila al-iqrar dan ya sa su tabbatar wani lokaci zaka sakan ma mutum ba dan abin haka yake ba amma saboda kana son ka kafa mishi hujja dalili kuma bari ku ba da misalai cikin alqur'ani dan kasa akwai masu tsaurin kai eh lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake bayani ran tashin alkiyama thumma yawm alqiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'iya alladhina kuntum tushaquna fihim kaga Allah ya ce ayna shuraka'iya ila ababen da kuke tarayya da ni ai Allah bai da abokin tarayya amma nan ya tambaye su dan mi dan ya kafa musu hujja abu na biyu in baka gane wannan ba wato alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit kaga ibrahim da yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma shi yake kashewa qala ana uhyi wa umiit yace ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa to ai kaga annabi ibrahim bai karetar da shi ba qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq kaga yayi intiqali kamar ya yarda da maganar da yayi da abin da ya aikata amma yayi intiqali da saboda kafa masa hujja kaga at-taslimul jadali in baka gane wannan ba bari mu kara ma a cikin suratu saba Allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ya makafirai wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu aw iyyakum ko ku la'ala hudan akwai wanda yana akan shiriya aw fi dalalin mubin akwai wanda yana akan fata kana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sakka yana akan shiriya to da haka dole sai mu fahimci wannan shine ake cewa at-taslimul jadali ka saki amma ba dan abin haka shike ba saboda ka cimma burinka mun fahimci wannan da kyau to da haka shi yasa ce fa'alahu kabiruhum hada don yace fas'aluhum in kanu yanfiquna فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون kaga ya san da ba su za a kai ga hujjar shi sai saka musu Allah ya gane da mu na karshe kuma wanda annabi Ibrahim ake cewa kamar yayi ƙarya lokacin da tafi da matar Hajar an gane ko ya sauka a wani sarki a wurin wani sarki matar annabi Ibrahim tana da tsananin kyau shi ko babu wanda ke son mace mai kyau irin mutum uku a duniya na farko mai mulki na biyu mai kuɗi na uku malamai a wallahi malam gaskiya ce nake gaya maka shi yasa kake ganin waɗannan mutanen da wuya su su haifi ƴaƴa masu yi musu biyayya da albarka tsakani da Allah muke magana ta gaskiya ba mu ce duk mace da take take da kyau ba ba ta da addini ba ta da biyayya ba ta da albarka amma lokacin da dan adam ya fara samun duniya laru ya fi karfin lalurar kansa to sai ya zama to bai son komai sai mace mai kyau talaka zancen ma ya ce yana son ta bai ko taso ba dan ya san yana da wahala ya samu to amma mai kuɗi yana ganin dukiyar shi za ta bashi mai mulki yana ganin ga suna ga kuɗi ga mulki malami kuma yana ganin yana da ilimi kuma ana harakoki akwai sadaka akwai roƙon Allah akwai kaza to amma mafi yawancin matan da suke da kyautar kun shedan ne ba su biyayya shi saka kake ganin da wuya ka iske ƴaƴan masu kuɗi sun zama to ƴaƴa na gari da wuya ka iske ƴaƴan masu mulki sun zama to ƴaƴa na gari da wuya ka iske ƴaƴan malamai musamman ba matan su na farko ba irin matan su na ƙarshe ƙarshen na waɗanda ke sai ka iske ƴaƴan ba su albarka dan malam ka ki halin malam ina fata an fahimce ni to hajar tana da kyau wannan magana ce ta gaskiya an gane ko sai dai mu yi sai dai mu yi majuna hakuri ala ayyati hal dan haka hajar tana da kyau sai wannan sarki yayi kokarin ya kwace ta daga annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim a cikin wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim kamar da muka ga ya muku hadisi ne na Abu Huraira sai yace mata zan ga ya miki wani abu wanda zaki karanta idan kin karanta wannan ba zai iya wani abu da ke ba da aka kaita sai ya tambayi abin nan yace sarkin ya tambaye ni in kika so kaka kiratar da ni domin ya tambaye ni mi kike gare ni nace ke yar uwata ce domin in nace matata ce to akwai kishi zai kashe ni amma in na ce ‘yar uwa ta ce, to shi kenan wato kishi ba zai kai gare shi ba, an gane ko? To shi kenan da ya je ya taɓa ta so ɗai ya sahi ta karanta addu'a ko da ya taɓa sai hannun shi ya ƙage, haka ake cewa ko hannu ya ƙage kamar wato abin nan, sai ya ce ta yi mai addu'a, in ta yi masa addu'a zai mayar da zai ba zai sake taɓa ta ba. Bayan ya juya sai ga hannu ya dawo da kyau sai ya sake komawa, kuma ya sake samun matsala, ta ce to daga yanzu yanzu ba zan sake ba, yi mini addu'a ta yi masa addu'a, daga nan sai ya ce ma waɗanda suke tsaronsa, kun zo mini da shedani ma'ana ba ku kawo min mutum ba aljani ne ku kawo min ko shedani sai ya dauki ɗaya daga cikin bayi ya bata ita ce ake ce ma sara an gane ko mamma annabi isma'il to sai aka yi sabani kan sara shin ya ce ko ko baiwa ce a tarihi sai aka gano cewa shi sarkin ya kwace ta ne wato ƴan wani sarki ne na kibbawa da ƙarfi sarkin ya kwato ta an gane ko to sai ya zamanto malaman tarihi da suka ce baiwa ce ba su yi kuskure ba don saboda yanzu ƙarƙashin wani sarki take waɗanda suka ce ya ce ai asalinta ya ce ta wani sarki ma'ana ba baiwa ba ce da ƙarfi da aka kwaso ta an gane wannan ko da wannan kenan ko to annabi ibrahim sai ya ce mama ta shi ce ke yar uwa ta ce domin mi domin yar uwarsa ce ta addini sannan kuma ko da ba dan haka ba tana iya zamantowa yar uwarsa ce ta kasancewa ta dan adam shi dan adam domin Allah ya ce wa ila adin akahum Huda annabi Hudu dan uwansu ne ta wace hanya ta hanyar ƴan uwantaka dan su ba musulmai bane ina fatan kun fahimce ni tunda ba su yi imani da shi ba musulmai bane to al-ukhuwa na al-insaniyya ake nufi amma dai shi a cikin hadisi annabi Ibrahim yana nufin wato ukhuwa islamiyya dan ya ce fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki ban san akwai wani mutum ba wanda an musulmi a doron kasa in bancin ni dake ba kaga wannan ma yana daga cikin sabab na ilimi kace la a'lamu ban sani ba kakkace babu abu in dai ba tabbas babu shi ba da yawa daga cikin malamai sun su ce abu kaza ni ban san in akwai wani kaza ba domin tana yiwa Allah ya aje wani abu wanda baka sani ba da an ka tambaye annabi Musa a alamu ahlul ard yace wa yace shi sai aka ce to sai zuwa neman ilimi da haka yana da kyau dalibin ilimi ka zama to mutum mai ladabi babu kaza babu kaza kana ba da fasawa a yanke ka ce babu hadisi an binciko to akwai hadisi ba kai ƙarya ba kai ƙarya sai iya sani na ban san wani dalili ba akan kaza shikenan ka tsira amma in abu ne wanda nasi ya tabbatar da cewa babu shi sai ka ce babu shi wannan shi ne abin da ya kamata Allah ya gane da mu an gane ko to ala ayyati hal a hada wato falan ma janna alaihi al-lail ra'aw kawkaban qala hadha rabbi yace wannan shine ubangiji na sai malamai suka ce to dalili na hadha rabbi in ma mu dauke shi at-taslimul jadali kamar yadda annabi Ibrahim ya saka musu ko ko mu dauki cewa an yi hasfu na hamzatul istifhami aslin shi a hadha rabbi sai aka shafe alhamza domin a cikin larabci akwai halaye waɗanda ake shafe alhamza guda uku na farko akwai lokacin da tambaya ce za a yi babu am abinda ake ce ma am almu'adila sannan kuma babu tambaya babu amsa an gane ko ita am ta zo ne saboda ta nuna mu'adil sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum kaga amkin nan tana tare da alhamza ko ba haka ba to wani lokaci sai a shahe alhamza a shafe am kawai sai a zo da karatu amma in ka zo kaddartawa za ka yi kamar yadda wani sha'ir yake cewa taribtu وما شوقا إلى البيض أطرب أنغانيكو ولا لعبا مني وبالشيب يلعب كاغا طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وبالشيب يلعب سيما لما اللغة سكتي أو بالشيب يلعب شنكو متمن دكي نهرورا ينا واسا lalle sha'ir zamanin ka ba su wasa amma zamanin mu suna wasa dan tsoho mai shekara 70 cikin wata azumi bai karatun alqur'ani amma yana rika salula yana yin gam da juwe na fata an fahimta abu na biyu sai suka ce wani lokaci ana kawo an gane ko wato abin nan am an gane ko za a kawo amsa ta tambaya ta hamzatul istifami amma ba tare da an kawo am ba shi ma yana daga cikin hali wancan na farko babu am babu alhamza babu amsa wannan na biyu an gane ko wato akwai amsa amma kuma babu am babu alhamza ina ne har yanzu wani sha'ir da ake ce ma amr bin abi rabi'a yace abrazuha yana bada misalin wata mata ne abrazuha mislal mahati abrazuha sun bayyanar da ita an gane ko mislal mahati kamar yar barewa almahat da ha babba barewa tahada tana tafiya tana rangwaida tana takama baina khamsin kawaibin atrabi tsakanin yan mata tsara guda biyar thumma qalu sai suka ce da ita tuhibbuha kana son ta qultu bahran sai ni ce bahran so wanda yake yana juyar da hankali ko yana ganewa daga bahara ya baharu ne idza kamara ko ko idza abhara idza adhasha wa hayyara yace adadan najmi wal hasa wat turabi tsananin son da nake yi mata wasu malamai sun ce su bawahi ya ce babu fi'ili na bahran wannan kuma gashi yazo a cikin qawamis wallahu ta'ala a'lam adadun najmi son da yake mata gurgurdon adadin wato taurari wal hasa da duwatsu wat turabi da kuma kasa kaga ai son yana da yawa to inda mawqi shahid yake ثم قالوا تحبها أي ثم قالوا أتحبها قلت بهرا to kaga ya shafe hamzatul istifhami bai kawo an mu'adila ba amma ni amma ya kawo aljawab to sai na karshe wanda an kawo am an gane ko wato amma tambaya ce aka yi wani sha'ir shine Amr bin Rabi'a wanda muka karanta har yanzu ya je aikin haji to shi kenan sai wata mata ina ganin ta je wajen jihar shaidan to shi wajen jihar shaidan nan sai an kai banda yace badali mai samun yawma jammarat badali ya bayyana gare ni mai samun damɗin hannu ko ba haka ba yawma jammarat laran da ta yi jifa ba jammarat ba laran da ta kunna wuta an gane ko jifa ake nufi wato jamra wani lokaci yana nufin wato garoshi ko kyankyasai ko ba haka ba wani lokaci yana nufin jifa wato yana nufin jifa wa kaffun khadibun da kaf tafin hannu khadibun wanda an sa masa lalle zuyyinat bi banani wanda an kawata shi da ɗan yatsunsa ma'ana wannan hannun yana da har zuwa yatsun an sanya wannan lallen fa wallahi ma adri yace wallahi ban sani ba wa inni la hasibun ni ina tsakan lissafi bi sab'in ramaitul jamra an bi samani wai abi sab'in ramaitul jamra an bi sabani da shidda ko da bakwai ne jifa ma'ana kaga ya shafi hamzatul istifhami amma ga am tazo to dan haka dai a cikin larabci akwai halaye guda uku wadanda wannan muka kawo to dan haka dai wannan na annabi ibrahima babu amsa babu am kuma babu hamzatul istifhami kuma akwai shi a cikin larabci an gane ko kenan a hadha rabbi wannan shine ubangiji na yanzu tambaye su nake yi tambayar da yake musu kuma lil istibari wal istinkari bai dace a ce ba a'a hadha rabbi annabi ibrahim yana shakka wannan dalilai ne waɗanda suke a cikin alqur'ani ingantattu in kuma mutun ya kiya shi ya sani ba mu sai da zamu yi da shi ba tunda bayan mun yi bayanin dalilai Allah ya shirye da mu Allah ce falamma afala lokacin da ya koyu gaba kenan an gane ko kaga ko mai jalali ne ce hadha rabbi fi za'mikum a cikin riya wanda kuke yi kaga shi ma ya tafi akan fassara cewa wa ma kana minal mushrikina falamma afala lokacin da ya koyu shi wannan kaukaban gaba kenan ya koyu ya faku ba a garin sa an gane ko qala la uhibbul afilin sai annabi ibrahim ya ce la uhibbul afilin ni bana son ubangiji mai bacewa an gane ko da wannan malamai suke kafa hujja cewa wato tauraro bai cancanci ya zama to ubangiji ba domin mi domin ya faku wanda ya faku ba a ganin sa to yanzu da safe ba a ganin tauraro sai matsala ta same ka ya zaka roke shi a wanda ya kamata ya zama to ubangiji shine wanda za a roko kowane lokaci akwai shi wa idza sa'alaka ibadi anni to fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an sannan wanda yake ubangiji ya kamata a ce yana ji an gane ko kuma yana yana iya amfanin ka qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun wanda a ubangiji ya kamata a ce yana da iko akan duk bukata an gane ko wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh wanda a ubangiji bai dace a ce yana mutuwa ba an gane ko wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut shi yasa duk wanda ka dogara gare shi ko kake bauta ma wanda ba Allah ba to yana da naqais wadanda wato wata rana zaka neme shi ka rasa shi wata rana matsalar ta fi karfin shi balle kai shi ba ta kashe yake wata rana ya mutu wata rana bai san cikin halin da kake ciki ba an gane ko to da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa falamma afala qala la uhibbul afilin malaman kafa hujja na aqida ta addinin musulunci suke cewa wato nan annabi ibrahima yayi amfani da ɗaya daga cikin fuskoki guda hudu domin wato shi dalili da abinda ake kafa dalili da shi yana da fuskoki guda hudu shi dalili ya zama to akwai kasancewa abu ko babu abinda za a kafa hujja da shi abinda aka kafa hujja a kansa ya zama to ko akwai shi ko babu sun zan nawa sun zan hudu na farko in muka dibi kasancewar duniya wujudul alam ko ba haka ba yadullu ala wujudul khaliq bai yiwa a samu duniya kuma ya zama to babu wanda ya yi ta kaga wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da za a kafa hujja abu na biyu kasancewa babu tana iya kawo babu domin Allah subhanahu wataala ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata kaga kasancewa babu abin bauta in ba Allah ba shi yasa sammai da kasai bu su lalace ba da haka da ba haka nan bane da ko sun lalace sannan abu na uku kasancewa abu akwai yana iya haifar da babu falamma afala kaga koyuwar tauraro abu ne wanda sun tabbatar da ya koyu qala la uhibbul afilin shi ya nuna cewa shi ba Allah bane an gane ko koyuwar shi abu ne kasancewa ne amma kuma ya bayar da abin da babu shi an gane ko kuma hakan ga abin da babu shi yana iya kawo wa akwai an gane ko kasancewa ba ka da kuɗi shi ya gada ma da ni shi ya gada ma da talauci kasancewa babu kuɗi ai rashin kuɗi abu ne wanda babu ko to shi ya gadan ma da rashin ƴan uwa shi ya gadan ma da rashin abokanai kenan kowanne daga cikin su rashi na iya rashi na iya kawo wa samu samu na iya kawo rashi shine ya saka ci wannan magana sai Allah ce ni falamma afala qala la uhibbu al-afilin to falamma ra'a al-qamara baziqan فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لأكونن من القوم الضالين Allah subhanahu wata'ala ce falamma ra'a al-qamara bazigan lokacin da yaga wata ya fito bazigan yana tsananin haske a wajen kaukaban bai ce falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban bazigan ba domin kalima ta wato al-kaukab tana nufin abu ne wanda yake mai haske amma falamma ra'a al-qamara lokacin da yaga wata yana buƙatar sai an kawo mishi bazigan don an ce al-qamar wani lokaci na iya ɗaukar cikakken wata wani lokaci na ɗaukar wata wanda ba cikakke ba an gane ko in an ce alhilal karamin wata albadru wanda ya kai sha biyar alkamaru da ɗaya zuwa talatin duk alkamaru na to shi yasa yana bukata a kawo bajigan an gane ko anan falan mara alkamara bajigan lokacin da ya ga wata ya fito yana tsananin haske an gane ko yana kyalkyalniya kalima ta bajigan daga bazaga yabzuhu sai a ce bazgan wa buzughan an gane ko a cikin larabci shine idza tala'a wa tala'la'a qala hadha rabbi yace shin yanzu wannan shine ubangiji na zamu kaddara bayanin shi ya gabata qala hadha rabbi falamma afala lokacin da ya koyu qala la illam yahdini rabbi an gane ko yace idan ubangiji na bai shiryar da ni ba la akunanna min alqawmi dhallin lalle zan kasance daga cikin mutane wanda suke batatu malaman tafsiri suke cewa nan wato qala hadha rabbi yace wannan shine ubangiji na akwai wata kalima shafaffa ce ko an shafe ta ana buƙatar ka kaddara ta ai falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi afala falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yace idan ubangiji na bai shirye da ni ba la akunanna min al-qawmi ad-dallin zan kasance daga cikin mutanen da suke batatu malamai suka ce nan ya faɗi wannan min babu tawazu saboda kankan da kai an gane ko zai kasance daga cikin mutane batatu kai ai shi shiryayye ne to me yasa ya faɗi wannan saboda shiriya tana ga hannun Allah bawa Allah duk yadda yake akan shiriya bai dace yayi ikhtirari da cewa shi akan shiriya shi kuma zai mutu akan yasa ina kira ga ƴan uwa masu da'awa waɗanda Allah ya ganar da su gaskiya su rinka kankan da kai kowa kake baka wuce ka bace ba in Allah ya ganar da kai gaskiya ka gode ma Allah sannan kuma ka ƙara roƙon Allah ya shirya da kai akan gaskiya sannan ka roƙi Allah ya shirya da waɗanda an darabun shirya annabawa sun fi kowa imani amma ka ce la illam yahdini rabbi saboda ya san da shirya tana ga hannun Allah annabi shu'aib ya faɗi wannan qad iftaraina ala allahi kadiba in udna fi millatikum ba'da idh najjana allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allah rabbuna saboda kaje ce baiwa illa an yasha Allah rabbuna in Allah ya so mu bata wallahi mu bata zamu dan haka dan ka gane gaskiya ba shi ne kai kana ganin cewa an kai karshe ba a'a innamal a'malu innamal a'malu bil khawatim sai an kai karshe sannan ne kullun kai tarko Allah ya kashe ka akan musulunci annabi ibrahim annabi yusuf mi ya fada bayan duk abin da Allah ya bashi yace rabbi qad ataitani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يتي الله توفني مسلما الله ككشني إلى مسلمي كاغا هر ينزو بيسا أماني بچي ويا تيرا amma mu da ka dan gane wasu dan dasoshi da wani abu sai ga cewa an kai karshe ai hatta waɗansu malamai suka ce la akunan na minal qaumi dhallin ya faɗi wannan dan shi ta'ridi an gane ko jirwaye da kamar wanka wato ya nuna ma mutane shi su suna akan bata shi kuma shi na akan shirya to almuhim la in lam yahdini rabbi yana nuna tawadu'i la akunan na minal qaumi dhallin yana nuna mutane suna akan fada suna akan bata shi yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan shirya kuma yana nuna ma mutanen sa suna akan bata yana kira da su sai mu hada ma'anonin guda biyu an gane ko sai Allah ya ce falamma ra'a ash-shamsa bazifatan
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما أبلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
falamma ra'a ash-shamsa bazighatan lokacin da ya ga rana ta bullo ta fito tana haske an gane ko ta bullo kenan tana haske in ya zamanto bazighatan nan haske ake nufi ba bullowa ba sai zamanto ta akidi ne don da ma rana tare da haske take bazighatan tana tsananin haske qala hadha rabbi yace a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na an gane ko to sai malamai suka ce kaukaban muzakkar ne alqamar muzakkar ne to ai amma yace hadha rabbi shi kaukaban yace hadha rabbi alqamar yace hadha rabbi to ash-shamsu ai muannas ne ya kamata yace hadhihi rabbi haka ba haka bane kaida ash-shamsu muannas idha ash-shamsu kuwirat kaga ta zama to muannas muannas majazi sai malamai suka ce a'a bayanai a cikin wato yaren da aka magana domin annabi ibrahim ba da larabci shi ba da larabci yake magana ba wato a cikin yaren da yake magana muzakkar ne to sai zama to hikayar da an kai ta zancensa sai aka ɗauko ta akan yadda yaren yake waɗansu malamai suka ce a'a bi itibari al-musharu ilayhi domin al-musharu ilayhi an gane ko wato suna ne na al-musharu ilayhi al-lafzu al-musharu ilayhi muzakkar ce ce hadha rabbi waɗansu malamai suka ce a'a ar-rabbu suna ne na muzakkar an gane ko a cikin ibadodinsu Allah ba a samun Allah mace an gane ko to tun da rabbi wato ya kasance khabar shine muzakkar to sai a kalli wato khabarkin kada a yi aiki da wancan da ya gabata shi yasa yake haza rabbi wannan shine ubangiji na maganganu ne na malamai suna da yawa shi yasa wadansu malamai suka ce to amma dai wannan yana nuna wautar larabawa an gane ko dalilin wautar larabawa shine cewa su sun danganta mu Allah ƴaƴa mata kuma ba su son ƴaƴa mata ko ba haka ba waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna ko ba haka ba abinda suke kyama ne sannan kuma su suna bauta ma Allah ko ba haka nan bane kuma Allah nan nasu kuma akwai mata daga ciki afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa kai ka ce abu bai da kima kuma ka zo kai ba su sujada shaitan yayi wasa da hankalinsu to Allah dai ya kyauta qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ai a hadha rabbi wannan ubangiji shine ubangiji na akan riyawaku falamma afalat lokacin da rana ta koyu qala ya qaumi yace ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun ni na barra daga abin da kuke shirka da shi sai Allah ya ce mi إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
annabi ibrahim ya ce inni wajjahtu wajhiya ni na fuskantar da an gane ko ko ni na nufata da fuskata asalin wajhi fuska amma ana nufin dukkan dan adam utliqal juz'u wa urida bihi al-kull domin inda fuska ta yi tanne dukkan jiki zashi ko ba haka nan bane dan haka ne ya kawo al-wajhu yana daga cikin ashrafu a'dha'il insan mafi daukaka da daraja daga cikin fuskokin dawabin ga gaban dan adam shi yasa aka ce in ba mutum zai daki matarsa kada ya bugi fuska ko ba haka ba eh saboda darajar kima fuska kuma in keta ce ka san wani son shi kai shi mata sai matar sa rida rida wala ya bata mata fuska ko da ta bar shi ba za ta samu wanda zai aure ta ba kaga sharri yayi yawa kai ba ka son abu kuma ba ka son masu so su samu bai dace ba an gane ko to ka kuma duk da haka sai an samu wanda ke cewa musulunci bai girmama mata ba inni wajjahtu wajhiya an gane ko ni na fuskanta ko ko na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal ard ga wanda ya kage halittar samai da kasai shine fatara samawati wal ard an gane ko wanda ya kage halittar samai da kasai kalima ta fatara tana nuhin khalaqa ko tana nuhin ibtada'a an gane ko shine wanda ya kage halittar abu to me yasa annabi ibrahim ya kawo nan inni wato wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard bai ce lillahi ba saboda kalima ta fatar tana nufin wanda ya kage halitta ibn uthaymin da yazo a cikin tafsir suratu zukhruf yace wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun yace illa alladhi fatarani bai ce illa allah ba saboda mi saboda wanda ya halitte ni shi kadai ya cancanta in bauta mishi shi yasa kullun Allah zai kafa hujja sai shi nuna cewa wannan wanda ya halitta nan shi ya kamata ku bauta ba يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون shi yasa kullum Allah zai kafa muna da dalilai na alkhalq wal inaya dan mu gane shi kadai cancanta abota masa fa tsara samawati wal ard wannan da ya halicci sammai da kasai ba waɗanda ba su halicci sammai da kasai ba su kansu ba su iya tunkuɗe muku wata cuta ba su iya amfani ku da komai da ka ɗauka cikin alqur'ani da zaka samu mawdu'i babba a cikin wannan wato at-talazum baina tafsir wato at-talazum baina tauhidul uluhiyya wa tauhidul rububiyya duk inda anka kawo tauhidul uluhiyya to yana tare da tauhidul rububiyya ko ina ka duba alhamdulillahi rabbil alamin kaga lillahi Allah uluhiyya rabbu ya kuma mi tauhidur rububiyya in ka dauki rabbu to rabbun nan shine yakhluqu an gane ko to tunda alkhalqu yazo kaga alasma wa sifatu sun zo shine alkhaliq shi yasa da tauhidul uluhiyya da tauhidur rububiyya da tauhidul asma wa sifat cikin alqur'ani ko ina tare suke amma duk da haka sai ka zauna ce a'a ai wannan bid'a ce taqsimut tauhid bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya kaga rabbus samawati wal ardi shine ubangiji sammai da kasai rububiyya ta su wa ma bainahuma fa'buduhu ka bauta mishi shi kadai Allah subhanahu wataala wastabir li ibadatihi kaga tauhidul uluhiyya yazo hal ta'lamu lahu samiyya shin ka ji wani mai suna irin suna na ubangiji ko akwai wanda ya tarayya da Allah cikin sunayensa babu to su ne tauhidul uluhiyya da rububiyya da al-asma wa sifat zantan cewa bid'a ne alqur'ani ne kuma ya bid'a subhanallah Allah ya gane da mu to dan haka dai inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikeen annabi ibrahim yace ni bani daga cikin mushrikai kaga shi da kanshi ya kore ma kanshi wannan kuma Allah ya kore masa dan haka cewa hadha rabbi annabi ibrahima naziran la munaziran ma'ana yana daga cikin mai neman dalilai yana shakka wannan magana ta zo akan kuskure amma muna fatan Allah ya gafarta mu da bagawatan mu gaba daya sai Allah ce
wa
Allah ya ce wa hajjahu qaumu mutanensa sun yi jayayya da shi wannan shi ake kira maddu allazim sai an ja shi shidda ya ake samun maddu lazim shine haruffa da ake kira huruful maddi da alifun da wawun an gane ko da alifun mai sukuni da wawun mai sukuni da ya'un mai sukuni sunu huruf al madd an gane ko kuma ana kiransu huruful illa a cikin ilmin sarfi shi yasa wani malami yace ana kiransu huruful illa saboda ana kiransu wai da wawun da alif da ya'un saboda marashin lafiya yana cewa wai inji wani malami haka yana tawilin wannan amma dai bamu sani ba ala ayyati hal in an samu harafi na illa da wawun da alif da ya'un sai harafi mai shadda ya zo bayan su to shi ake kira maddul lazim za a ja shi shidda kaga ghairil maghdubi alaihim ولا الضالين saboda lamun tana da shadda amma da yawan masu karatu sai su ce wala dhalin kaga sun kashe madda sannan lamun kin kuma ta farko sun kashe ta to nan wa hajjahu qawmu akwai shadda nan mutanen sa sun yi jayayya da shi a cikin al'amarin Allah qala annabi ibrahim yace atuha fillahi kaga wannan in mutun na jin wannan aya fa da wahala karanta ta wallahi maddul lazim kusan nawa akwai nan dai muna da maddul lazim na farko hajjahu atuha biyu ju uku maddul lazim shidda shidda sha takwas din nan akwai waya sai dai Allah ya taimake mu to ala ayyati hal imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu hisham an gane ko ɗaya daga cikin ruwat na ibnu amir sun karanta atuhajuni an gane ko su ba su da shadda anan atuhajuni ma'ana ba tare da abin nan ba sun kawo shadda to wannan wasu su daga cikin malamai sai sun ce wannan qira'a babu ta wannan kuskure ne in an ce qira'a ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kore ta sai dai menene bambanci tsakanin wannan qira'a da wannan qira'a wato ita ƙira'a ta imam nafi' da abu ja'far da hisham an shafe nunun ɗaya daga cikin nunun nunun guda biyu ne tunda aka hajjuni nunun biyu ne ko to sai aka shafe ɗaya daga cikin su nunun raf'a aka shafe domin a cikin ilimin larabci ana iya shafe ta haka imamu nafi' yana karantawa a cikin suratu wato az-zumar an gane ko qul afa ghayrallahi ta'muruni bai ce ta'muruni ba an gane ko haka yana karantawa a cikin suratul nahli an gane thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaquni fihim an gane ko to tushaquni shi yake karantawa asalin shi tushaquna ni fihim to kaga wannan qira'a ce ta Imam Asim sannan hakan ga qalu fabima tubashirun a cikin suratul al-hijr ya zo shi ma imamu nafi yana karanta fabima tubashirun to in ya wuce fabima tubashiruni saboda yayi mata kasra to sai ya zama to dan fabima tubashiruna ni shine asalin sa to an shafi nunun guda ibnu kathir ma ya karanta da kasrun nun amma shi yayi shadda a cikin suratu al-hijr fabima tubashirun to kaga kuskure ne ko ba kuskure bane babu kuskure ita nun da ake kira wannan nunun sunanta nunun ce ta al-af'alul khamsati waɗannan af'alul khamsati yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani ko ba haka ba taf'alina to waɗannan af'alul khamsa ana lokacin da nunun kinsu take cikin halin jazma to dole ne a shafe ta an gane ko lokacin da take cikin nasba dole ne a shafe ta in ka gaba ba shafe ta ba wannan shazun ne abu ne wanda la yuqasu alayhi fa illam taf'alu wa lan taf'alu kaga fa illam taf'alu dalilin da sa aka shafe nunun saboda mi saboda lam walan taf'alu dalilin da aka shafe ta saboda lan domin an ba asalin shi fa in lam taf'aluna walan taf'aluna amma an shafe saboda lan da lam abu na biyu kuma in nunu raf'i ta fi'ili al-af'alu al-khamsa ta hadu da nunu tawkid kuma shafe ta ake yi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunanna ne amma sai aka shafe nunu tawkid saboda nunu raf'a saboda mi saboda ta hadu da nunu tawkid as-saqila in ya zama to saqila ne to amma kuma nan wannan wuri wajibi ne a shafe ta akwai inda ya halasta a shafe ta ya halasta a barta kamar wannan wurin atuhajuni a wajen nafi atuhajuni babu wani abin nan shadda akan nunun dan haka sai zaman to in ya shafe ta ya halatta in ka zo zaka gane an shafe ta in ya tabbatar da ita kuma an tabbatar da ita ka wannan kira'a dan qur'ani ya sabkar kira'a guda biyu kidan baka cewa wannan kuskure ce wannan ba kuskure bace ta farko nunul wiqaya ce a cikin kira'a ta jamhur ta biyu kuma wa ta farko nunun raf'i ta biyu nunun wiqaya shikenan an samu abin nan mafita daga wannan sai kuma wuri na ƙarshe wanda ana iya shafe ta ba cikin waɗannan halaye guda biyar ba suka ce bai tabbata ba a cikin larabci in ma ya zo ba a tabbatar da shi wa atuhajjuni fillahi yanzu kuna jayayya da ni a cikin al'amarin Allah wa qad hadani alhali ko Allah ya shiryar da ni kaga annabi Ibrahim ya tabbatar da cewa mi Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi tun gabani wala akhafu ma tushrikuna bihi yace bana shakka abinda kuke yin shakka da Allah da shi kuke hada Allah da shi an gane ko wannan yana nuna suna tsoratar da shi daga mi daga allolin su dama kullum masu bauta ba waɗanda ba Allah ba duk wanda yake ganin kimar wani fiye da Allah to yana ganin in ka saba ba wannan ba za ka iya rayuwa ba haka ne ɗabi'ar sa yanzu wani ya ganin ba yadda za a yi a nemi halas kuma a rayu sai a ce duniya ta lalace ba yadda za a yi a samu halas saboda zuciyar ta riga ta yi tsatsa musulmi su riga sun lalace shi yasa wanda yake yaron waɗansu mutane yana ganin bai yiwuwa ka rayu in ka saba waɗanda mutane alhali ko wannan ba gaskiya bane Allah shi ne yake bada kariya, Allah shi yake bada arziki, Allah shi yake bada ɗaukaka, Allah shi yake bada ilimi, cewa dan ka ɓata da wani inda baka ɓata da Allah ba magana ta kare, babu problem. To malamai suka ce nan da yace wala akhafu ma tushriku bihi ba na tsoron abinda kuke hada Allah da shi da komai ba zan yi tsoron su ba don mi don saboda ba su da iko su cutar da ni sai Allah ya so haka aka tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace faɗa musu ulidu shuraka'akum ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين haka aka tsoratar da annabi Hud kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba in naqulu illa asaraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum haka aka tsoratar da annabi Nuhu da sauran Allah allolin su ko ba haka ba shi ma ya ga musu watlu alaihim naba nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tafkiri bi ayati llah fa ala allahi tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum gumma thumma qudu ilayya wa la tunfiru wanda duk yaji tsoron Allah ba ruwan shi da wadansu mushrikai da kuma waɗanda ba su ganin kima Allah in mutum ya san kima Allah ka girmama shi wanda bai san kima Allah ba ka nisance shi ka bashi lafiya amma cewa bai yiwa ka rayu sai ka saba ma Allah wannan mummunan tunani ne Allah shi mun tsari da shi wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a sai in ubangiji na ya so wani abu illa an yasha rabbi shine al-istisna'u al-munqati abinda ake cewa al-istisna'u al-munqati shine wato asalin istisna'i za a toge wani abu to sai an ka ce al-munqati al-muttasil in jinsi guda ne al-munqati in ba jinsi guda bane misali in nace qama al-qawm illa himaran to kaga illa himaran shi himaran bai cikin al-qawm don ba jinsi guda bane to shi ake kira munqati amma in nace qama al-qawm illa zaidan mutane sun tsaye sai zaidi to muttasil ne saboda zaidu yana daga cikin mutane don ku gane da kyau ne kawo wannan misali to wannan in ka fahimce shi to shi istisna'ul munqati malaman usulul fiqh sai suka yi sabani imamu ahmad bin hanbal sai sai cewa babu istisna munqati dan da an kace ja alqaum illa himaran ai shi himaran tun farko bai ma shiga cikin mutane ba balle a fitar da shi su ko jamhur suka ce a'a daga farko zai iya shiga don ba a san abin da zai zo ba istisna'in ne ya fitar da shi to wannan ne zai baka damar ka gane sabanin da malamai suka yi shi yasa suka ce idan mutum ya zo gidan alkali yace lahu alayya alfu dinari illa sau sai malamai suka ce to da an ka ce illa sau wajen imamu ahmad bin hanbal an gane ko dinari dubu zaka bashi amma a wajen imamu malik da abu hanifa an gane ko da imamu shafi'i illa illa sau sai an cire kima wato sutura saboda tun farko shi shi saukin zai shiga daga baya ne ya fita amma a wajen imamu ahmad bai ma shiga ba balle ya fita ina fatan ku fahimci wannan da kyau an gane ko ka duba cikin littafi na Abdul Abdullah bin Muhsin Turki ya rubuta littafi akan usulul Imam Ahmad wato asla na Imam Ahmad sannan kuma akwai littafi da majistar da ya rubuta fiqhul khilaf na Abdullah bin Muhsin Turki wanda yayi zama shugaba ne na Rabi'atul Alam al-Islami littafi ne mai kyau yana da kyau ɗalibin ilimi ya dube shi saboda ganin mas'aloli na fiqh قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا سي إن الله يسو وني أبو تو ونك أبن زي ساميني كنا بابو أبن زي سامونا سي إذن الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وسع ربي كل شيء علما وبنجينا يا كي ويسني دكومي وأن علما أنا كرنسا تمييز محول عن الفاعل أنغانيكو تمييزي ne da an ka ce wace a rabbi ubangiji na ya kewaye komai kulle shay'in komai to da mi ya kewaye komai sai an ka ce ilman wato ilmi asalin shi wace a ilmu rabbi kulle shay'in shine tamyizun muhawwalun anil fa'il akwai tamyizun muhawwalun anil maf'uli wa fajjarna al-ardha uyuna ay wa fajjarna uyuna al-ard yasa malamai suka ce in fi'ili wani lokaci lazimi ne to sai kaga tamyizin shi muhawwalun anil fa'il in ya zamanto muta'addini domin fajjara muta'addini sai ya zamanto tamyizin sa muhawwalun anil maf'ul haka zaka fahimta su wasi'a rabbi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye sani da komai babu abinda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba duk wanda ya danganta jahilci zuwa ga Allah ya kafirta domin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye sani da komai Allah ya san abinda ya gabata Allah ya san abin da ake yi yanzu Allah ya san abin da za a yi gaba Allah ya san abin da zai zo gaba sannan Allah ya san abin da ba zai yiwuwa ba sannan kuma Allah ya san abin da ba zai yiwuwa ba inda zai kasance to Allah ya san yadda zai kasance an gane ko almadi abin da ya gabata Allah ya san shi ko ba haka ba yake bada labarin gaibi yanzu kuma ya baka labarin abin da ake ciki zuwa gaba abin da za a yi ya baka sannan ya faɗa ma abin da ba zai taɓa yiwa ba kuma abin nan ba zai- wanda ba zai taɓa yiwa ba Allah ya baka labarin da ya kasance da akwai yadda zai kasance Allah ya ce ‘yan wuta walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibuna da an maido su duniya kaga Allah bai zai maido su ba ko to amma dai da an maido su da ƙarya suke yi kaga Allah ya san abin da ba zai yiwa sannan waɗanda ba su yi yakin tabuka ba Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala Allah ya kaddara ba za su tafi ba amma kuma ga ma sun tafi to ga ga abin da za su yi shi yasa cewa akwai abin da Allah bai sani ba wannan tsagoran kafirci ne Allah shi mun tsari afala tatazakkarun shin ba za ku wa'azu ba sai Allah ce ni
وكيف عذاب ما أشركتم ولا تخافون أنكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق به وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
wannan aya ba za ta samu bayani mai yawa ba amma ba mu fassara lafuzzanta wa kaifa akhafu ma ashraktum ya zan yi shirk wato tsoron abinda kuke shirka da shi kuke hada Allah da shi asalin wannan alif wawun ne kenan wa kaifa akhwafu ne domin khafa ya khafu khawfan ko asalin su wato khawifa inda malamai nasar ya zan ji tsoron abinda kuke hada Allah da su wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ba ku ji tsoron kun yi shirka da Allah ko ba haka ba ya za a yi ka ji tsoron wanda in ya tashi cutar da kai ba zai iya cutar da kai ba sai Allah ya so amma sai shi kuma Allah in ya ce a kawo mutum ba- babu wanda ya sai hana a kawo shi a gani malam yunzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sabkar da wata hujja ba akan shi ta cewa kun shirka da Allah ku ne kuka kirkira kuka dauki cewa kun iske iyayenku suna wannan ko ba haka ba da ya tambaye su tunda yace malam yunzil bihi sultana hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun ga hujjar su qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun fa ayyul fariqaini shin wace jama'a ce ta fi cancanta an gane ko fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni wace jama'a ce ta fi cancanta da aminci da ni da ku in kuntum ta'lamuna in kuna da sani sai ku bada amsa to ina ganin ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu da rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh